to sannan kuma da karni ya fita wato bayan nan da kamar shekara hudu sai mai zai sallallahu alaihi wasallam ya kuka yi rubin gare shi da tunani mafi kyan cikawa da ambatan hailala aka ce aka ƙara hailala ɗari kuma wato bayan nan da shekara hudu kamar shekara hudu sanda hijira ta kai dubu da mai can dubu da mai can
صلاحة أنوار الهدى عليهم sai haskaka haskakan shari'a suka bayyana da shehu tijjani rari Allah ta'ala anhu
وبانت الأسرار الهدى لديه sai a sararin yardar Allah suka bayyana nan gare shi
وفقت الخيرات كل عارف shehu tijjani rari Allah ta'ala anhu faka ya fifici kulla arifi duk wani masanin Allah shi na hairati a baki ɗayan alheri a dukkan alheri بشرفه saboda zama wasa shi yana kan fatowa ne من ملة المعارف wannan ba'il ma'arifi daga maɗaukagar sanne shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi kan tsaye yake kan fitowa daga manzo sallallahu alaihi wasallam
وصاب بعلم لدنيا ya zama ya kwarara da sani wanda yake na dulli sani wanda yake na dulli ba sani na duba ba ko sani na karatu ba a sani wanda yake na dulli
ولا أتى بشعر ehu التي تتحمل wanne manne- wanne a ce girgije wanda yake ya kwararo daga sar'a daga tsoron ruwan dutse wani kana kwararo ruwa daga tsoron ruwan dutse yanda wato ya zama ilimai da duniyai suna kwararowa daga shehu tijjani a wannan wakacin wani kwararo ruwa daga tsoron ruwan dutse
كم آية ذكرها da yawa aya shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fassara ta a ra- wata rana لما أقول عنه شعار من تقدم da abin da baki ɗayan fagen waɗanda suka gabata ya zamo ya taƙaita daga gare shi abin da baki ɗayan magabata ba su fassara shi da shi ba to وكم حديث da yawa hadisi ثاني wanda yake mai ma'anarsa mai zurfi mai mai zurfi kwarai يجره shi tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya fassara shi حتى بدا ثناه har hasken sa ya zamo ya bayyana har hasken wannan hadisin ya bayyana
وكم لهذا الشيخ من إدارة da yawa bayani magana ta tabbata ga wannan shehu mai girma الذي هل مستكبرة ehe mustatilan إشارة wadda ya warware da wannan maganar tasa nuni na waliyai da suka gabata wanda ake ganin rikitarwarsa ya bayani ya zamo abin ya fo- ya- ya fito fili
فجعل الناس من الأقطار ne mutane suka haɗu ya tuna ho suna zuwa ga shehu tijjani minal aqdari daga sassa kuwa daga ko ina محبة الأسرار don san asirran da Allah ya bayyana a hannunsa domin san asirran da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a hannunsa
من آخر طريقه sani sunniya daga wanda suke nufin karɓar ɗariƙar shehu a sunniya wadda take ta sunna wadda take ta sunna ce
وناظر da kuma mai zuwa kallo بهجة الصميم bahajatahu kwarjinin shehu mai zuwa kallon kwarjinin shehu a saniya wadda take maɗaukakiya wasu kawai zarar sun da shehu suke zuwa kallo saboda abin da Allah ya bayyana gare shi yadda baya aka faɗa cewa lishirin ne da sayyidin ibadi shehu tijjani ya yi kama da shehu da manzo sallallahu alaihi wa sallama
فراه ذكر كعبة المشرفة za ka gan shi kamar ka'aba wadda take a ɗaukakawa yadda mutane suke zuwa ga ka'aba ta ko'ina to haka mutane suke zuwa ga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu يوم الطواف ranar da ake dawafin ifara da ita أو كجسد عرفة ko ko kamar ranar arfa ka ga shehu tijjani kamar arfa a ranar arfa ko ta ina mutane kwararowa su
وحصول أنواره الصميم wanda yake mai arziki yana tsinkayen hasken shehu tijjani wanda duk Allah ya nufa cewa mai arziki ne to yana tsinkayen hasken shehu tijjani وعنه العشر جاهل المامون wanda yake jahili ko mai taurin kai shi ko yana dindini daga gare shi yana dindini daga gare shi
وكلما أتاه ضد هذه duk sanda mai son bukatu ya zo ga shehu tijjani wato haji ɗin jam'in hajatu ne haji bukatu ana kuma jam'in akan hajatu ko hawa'idu duk wannan jam'in hajatu ne ko haji ko hawa'idu ko hajatu hawa'idu wato ya fi yawan takasiri sai haji sai kuma hajatu to
يجده zai sami shehu tijjani السيد الحجاري kamar mamakon ruwan sama wanda yake mai yawan zuba
قائد المسالم wanda yake tsarkar kyautatawa zai samu shan tijjani tsarkar kyautatawa ne da halitta ومظهر رحمه tsarkar rahama tsarkar tausayawa
أكرم أكرم ربنا به إلى أمة ubangijinmu ya girmama wannan al'umma da shehu tijjani ubangijinmu ya girmama wannan al'umma muhammadiyya da ya bayyana shehu tijjani a cikinta to alhamdulillah ba dole ba ne tun daga gara an yi ciniki an siya na siya na siyar ciniki ya zarci to amma saboda yana dama aka shi ne siyarwar ya yarda ya mayar masa da kuɗinsa ya karbi kayansa to shi ma wannan zai zama sanadin wato a gafarta masa zunubansa to
روى أبو داود abu dawud ya rawaito wannan hadisin وابن ماجه da ibn majah وصححه ابن حبان ibn hibbana ya inganta wannan hadisin وحاكم da hakim abu abdullahi to alhamdulillah إلى فاتن ثم إلى فاتن مدينة الفقر eh ونأتي da ana وعن في آن ثلاثة عشر eh وزجلت ببهجة الجاني eh في العلم fil'ani إلى عام السادس ربيع الثاني eh وبعد ذلك نحو شهرين عمر eh تلميذه ربيع علي الأمر eh بجمعه جواهر المعاني eh عن ابن سيدي بني عدنان إيه.
عدنان eh
صلى عليه منزل القرآن eh والآل والسهل مدى الأرجلان eh عليكم معاشر الأ- عليكم معاشر الأحباب عليكم معاشر الأحباب إيه.
ما شئتم الدهر بما ما اشتم الدهر بذا الكتاب الكتاب إيه.
عن ابن سام جمعه وأمر- وأمره إيه.
وقدر الإمام حق قدره إيه.
وما يصالحه بالجنفات يرى إيه.
إن الخلاف ليست شلورة إيه.
وليس في ذلك عندي شك إيه.
وقال وقال في ليس وحالك وخالك وليس فيه إفك إيه.
وفي المحرم غدا غوثا رشيد إيه.
رشيد إيه.
خليفة عن المخيمين المجيد ولو لا تشوف المحرم يا كده في كمكو كيف هذا الشيء كان سبب أحد الشيء
ثم إلى فاس to sannan kuma za'ana za'ana shehu ya yi tafi daga abu samgon ya bar abu samgon ila fasin zuwa fas مدينة الفقر wadda ko madinati wadda yake ga- مدينة الفقر ranar wadda take girma gari na alfahari gari na girma gari wanda yake jika annabi ne ya kafa shi Eh, eh, sayyidina idris na biyu dan idris na farko dan abdullahi mahara dan hasan musanna dan hasan sulbi dan sayyidina ali to shine ya kafa birnin fas wato a karni na biyu daga hijira Eh, a karni na biyu daga hijira aka kafa birnin fas kuma tun da aka kafa gi- birnin fas sai zama gari ne na ilimi gari ne na manyan waliyai gari ne na ilimi gari ne na manyan waliyai masana allah tun tana tsohuwar fas har aka ƙara faɗaɗawa aka sake kafa wani garin yanzu ya zama kamar gari uku ne ma ko hudu a a fas ɗin daban-daban da da tsohuwar dai asalin gi- a ginin shi maula idris tana nan inda kabarin sama a nan yake kabarin maulana idris ɗin a nan yake to في آية ثلاثة عشر a shekara ta goma sha uku a shekara ta goma sha uku to وزينت ببهجة wato shekara ta sha dubu da mai tan da sha uku yau shekara nawa kenan shekara ta nawa kenan Allah ka waje na a nan za ka dawo nan za ka dawo a nan ai saboda haka sai wata ɗaya a kai sai wata ɗaya a kai to
وما عدا وما عدا زاد نحو الشهر ya aika gita ne banki ɗaya wanzu yi na an kawata da kyawun ko kwarjinin shehu tijjani da saukar shehu tijjani a birnin fas
في العام الثالث fil'ani a wannan shekarar ta dubu da mai can da sha uku
نعم ثالث ربيع الثاني turai shida ga watan rabi usani kaga shi yasa ai da wata ɗaya kenan a kai ko tunda rabi usani ya mutu ko ma har da kwanaki ko Eh, da wata ɗaya har da kwanaki a kai نعم to ba to san da shehu ya zo ya je wajen sarkin magarib shine maulana idris kan maulana eh, sulaimanu maulana sulaimanu ya masa bayani maulana sulaimanu ya karɓe shi da girmamawa Eh, shi ma dai wannan maulana sulaiman din sharifi ne zuriya idris din ne zuriya idris din ne kamar yadda shehu tijjani yake daga zuriya maulana idris shi ma wannan sarkin daga zuriya idris a darisawa ne to ya karɓe shi da girmamawa sai eh, wato ya- ya girmama shi kwarai-kwarai ya zamo yana gabatar da shi kwarai-kwarai akan dukkan lamurra ya- ya sallama masa نعم ya kawo wani gida ya bashi ya ce ya zauna shau tijani ya ce shi ba zai zauna ba sarkin nan yi masa bayani ya ce wannan gidan kakka gan shi haka ba na sarauta ba ne gadarsa ne daga wajen kakannin kakanni na abu ne wanda yake mulkin mu shi yasa ba wata shubha a ciki sannan daga ba shau tijani yadda ya zauna a wannan gidan darul mirayati darul mirayati kuma bayan ya zauna ya ce da wani sahibinsa ban zauna a gidan nan ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya min izini cewa in zauna din kuma ya umarce ni da wani abu da nake yi Du- du- eh, shine wasu cikin sabon fuskace sun san duk wata shau tijani yakan sai gurasa mai yawa ya sa a raba wa almajirai wannan na musamman bayan cewa dai gidan so tijjani daman baya rabo da abinci ko yaushe a cikin dahuwa ake to amma akwai wannan da yake na musamman shi yasa ake zaton cewa wannan wato shau tijjani yana duba kimar da wannan gidan za a yi hayarsa idan da kamar na haya ne to shi ne yake siyan gurasa da wannan kudin ya raba ga almajirai Eh, ya raba ga almajirai Eh, to eh, kuma san da shehu ya yi nufin gina a zawiya sai sarki ya nufi ya taimaka amma shehu tijjani bai karbi wani taimako daga gare shi ba bai karbi wani taimako daga gare shi ba yake cewa wannan zawiyar lamarinta mai tsayawa ne da Allah so kuma wannan wato da shehu tijjani ya ce bai zauna a gidan ba sai da izinin manzo to daman abu ne wanda yake ba sabon shiga ba ga waɗanda suke masana Allah manyan masana Allah su da yawa duk abin da za su yi sai da shawarar manzo sai da alƙadar jilani yake cewa ma ta zawwajtu hatta qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta zawwaj ni din da nake gani ban yi aure ba sai da manzon Allah ni da shi yake min kai aure ka je kai aure sannan ne aure shi ya sa wanda suke manyan bayan Allah duk abin da za su yi sai daga izini sai da izini na musamman daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam akwai izini wanda yake ami to amma mu ne muke isa da izini amin mun yi kokari sai ya zama iya kama mu isa da wannan izini amin domin ga ta haifan ki ma da bala kun nuna nisa'i masu na wasu amma ka yi cewa ya a'a sai da aka yi masa izini na musamman cewa ta zawwaci ka je ka yi aure to
وما عدا زاد bayan wannan bayan shehu tijjani ya sauka a birnin fas نحو الشهرين da kamar wata biyu نعم أمر تلميذه rira to ya umarci almajirin sarariyasa ko rira rira ya ce a rira wanda yake yaddajje wanda yake abin yadda da shi نعم al'ali علي العباس ɗan aliyu nil abar shine sayyidina aliyu harazim al- nil abar wanda yake mana garce amma tilmizahun rira aliyu nil abar tilmizahun rira aliyu nil abar shi da aliyu suna ne wanda yake sarrafa ko ba illa da za illa ɗaya ce kawai a cikin sa ita ce alamiyanci bayan alamiyanci ba wata ta biyu da za ta hana shi sarrafa ba ajamiyanci bane ba mu'annasi bane ba komai ba sai alamiyancin kawai
وجدد جواهر المعاني da cewa ya tara littafin da ake kira jawahiral ma'ani lu'alu'ai na ma'anoni lu'alu'ai wa'inda suke zaɓaɓɓu na ma'anoni wa'inda suke manya
عن ابن سيدي بني بني an an izin sayyidi banil adnani ya ba da ya umarci almajirin nasa kokan cewa ya tara littafin nan jawahirul ma'ani daga izinin shugaban talikai wato shugaban 'ya'yan adnanu shine manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya umarni da a tara wannan littafin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a tara wannan littafin
صلى عليه mhm منزل القرآن ubangijin da ya saukar da qur'ani ya salati gare shi والآل da alayensa صحبه da sahabbai على الأزمان matukar zamanai matukar zamanai
عليكم معاشر الأحباب Ah, na umarce ku ya ku jama'ar masoya ما عشتم الدهر matukar rayuwarku matukar zamani da zan fita bi ku lizinci karanta littafin nan ku ta karanta littafin nan na jawahirul ma'ani domin akwai waliyai manya da suka ce wanda ma duk ya lizinci karanta shi to ba makawa zai zamo maftuhi za a yi masa fatahi a halara Allah gwargwadon matsayinsa zai samu fatahi a gwargwadon matsayinsa saboda duk ilimai na ɗariƙa suna cikin wannan jawahirul ma'ani yadda maulana shomal ashiku yake fada ulumu adil abbasi shehil akadiri hawaha bila faharin kitabul jawahiri shomal ashiku wajen kasidunsa guda uku duk akan jawahirul ma'ani da ita wannan ra'iya da ya matukar bayani akan jawahirul ma'ani irin abin da ya kunsa ulumu adil abbasi شيخ الأكابر كوكب الأكابر هواها بلا فهر كتاب الجواهر كلمة شو تجاني وان ديك شين شيخ وليين littafin jawahirul ma'ani ya ƙunshe ta muna faɗa haka muna masu godiya ga Allah ba wai don cika baki ba ba wai cika baki ba godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to
عن ابن طه uhu, جنبه وعن wa وعن wa amalu wa amrihi to an izini da jam'uhu an izini daha wa amrihi jam'uhu tara wannan littafi na jawahirul ma'ani daga izinin manzo ne sallallahu alaihi wasallam da kuma umarninsa shi ya umarni a tara shi ya izini a cikin a tara din aka tara
وقدر الإمام حق wakaddirin imama ya kamata kai muridi ka san matsayin shehun nan wanda abinda duk zai yi sai da izinin manzo sallallahu alaihi wasallam duk abinda zai baya gaba gadi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kaza yi masa izini haka kadari ka san matsayinsa hakikanin matsayinsa
ومن نعم ومن يخالفه wanda duk ya tsinkayi jawahirul ma'ani bi insafin in dai da adalci ba wanda yake hassada ta shiga zuciyarsa ba ko son girma ya shiga zuciyarsa ba ya zamo ya duba ne dan Allah yana neman gaskiya ya duba shi ne dan neman gaskiya
يرى إن خلال الشيخ yara zai ga إن خلال أن خلال Mhm, ai inda yake an inna ta zo a makoli ai sai ai mata nasuwa yara anna hilala ce zai ga cewa ta dodin shehu tijani ليست في الوراء babu irinta a sauran mutane babu irinta a sauran mutane sai ka ga ilimai da yawa da sanin Allah da sallamawa da tsananin koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk za ka ga wannan a jawahirul ma'ani
وليس في ذاك إن إن شك fi zalika walaysa fi zalika indi shakku ba kokonto a cikin wannan a wajena ni inji sai di tijani mun baba yake cewa bana kokonto a wannan
وخالفه wa haliki na rantse da ubangijin da ya halice ni وليس فيه شك ba ƙarya a wannan magana gaskiya ce shi yasa manyan masana wato a cikin sabon shau tijani suke cewa ai wannan lissafin duk inda aka ajiye shi ma albarka ba ta gushewa tana kewayo da wajen kuma wajen zai zamo abin kiyayewa in aka ce kuma an jarraba an gwada an tabbatar da haka Mhm, an gwada an tabbatar da haka yau sa kai ma an ba da wani ma'ani a wajen ka kai kokari ka nema ka aje to to to alhamdulillah na shi ne masaukinsa a nan masa kokari a nan mara shi to ne ai wato gida ne kamar asali na taimako da an gina kamar dan taimako ne to Allahur Rahmanur Rahim to to shi ne wanda wato maharami to wato maharami ga da dauka wa shi عن كل الورى سوى النبي ما وراءه وراء من بعد ذلك رارا لها أم سهلا أم سهلا وهنا مات شيخ نفس الجاني مم. مم. كفر السيء رهاني مم. مم. مم. شو شو فاتح شو كل الأمور. شو رشيد a watan muharram na shekarar da take bin wannan zuwansa ba fa eh, wato shekara ta dubu da mai tan da goma sha hudu kenan ga da shehu tijjani ya zamo gautan gauti da su shiryayye khalifatan khalifa anil muhaimini daga ubangiji wanda yake mai shaidawa akan dukkan halitta almajid mai girma wato a wannan shekarar a watan muharram aka ba shehu tijjani matsayin wato ƙurbaniyanci ya zama ƙudubi mai girma ruhun ya zama halifa daga ubangiji subhanahu wa ta'ala to an bai wa shehu wannan matsayin da arafa a arfa kuwa shehu tijjani ba wai yana arfa ba yana fas amma kuma a arfa a filin arfa aka ba shi wannan matsayi yadda ake faɗa wanda yake udubi yana da zatoci 360 wanda duniya da lahira gaba ɗaya da abin da yake cikin su zati ɗaya ne kawai daga zatocinsa shi wanda yake udubi shi yasa ba mamaki ya zama yana fas ɗin kuma aka ba shi kuma a arfa ɗin irin ga wannan zatinsa ana gani a fas ba bai tafiya ba bai je ko ina ba amma kuma a arfa aka ba shi wannan matsayi hakawu man haƙaƙau haka wanda ya tabbatar da shi wa arafa ya san shi ya haƙaito wanda yake sun sani haka suka faɗa bayan wata ɗaya da 'yan garare wato a watan safar kenan a watan safar kenan bayan rabawan watan safar shi yasa yake bayan wata daya bayan wata ɗaya da kwanuka irka kashe tijjani ya samu hauhawa ila maƙalihi zuwa matsayinsa al'azizul murtaka wanda yake mai wuyar hawa ba wani waliyu wanda ya hau shi in ba shehu tijjani ba ba shi ɗayan waliyu ba wanda ya hau wanda sai bi nazifi yake fada ya kusa farida ne wannan matsayin da a ce wani abu da yake cikinsa ko da gwargwadon zarra zai bayyana ga sauran waliyai gaba ɗaya sai su narke domin ba za su samu ɗaukansa ba ba za su iya ɗaukansa ba a sai shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi aka ce banta da samun matsayin ɗaukan wannan ahu matsayin sa wanda yake abin koyewa daga dukkan halitta in ba annabi ba ba banda annabi ba wanda ya san wannan matsayin ba wara a huwara ba wani abu bayansa in dai a matsayi ne na walitaka to ba wani matsayi bayan wannan shi ne karshe eh, ba wanda ya same shi shi- sai shi tijjani waliyacin farko suke ta kokarin wato ko za su same shi saboda an dan musu ishara ga wannan matsayin wanda suke manyan su an musu ishara ga wannan matsayin shi yasa wato sai dai aliyu turmizi hakimu turmizi shi ne wanda ya fara magana akan wannan matsayin wanda shi ya yi wafati tun hijira na da shekara 320 sanda ya yi wafati yi wa fati jira na da shekara 320 to Allah ya masa kashafi ya ga wannan matsayin ya ga wasu abubuwa da yawa da suke ɗauki wannan matsayin har yi littafin sa hatmul auliya'i hatmul auliya'i wato akan shi kamakin waliye wanda da yawan wannan littafin a garinsa sai aka tashi a garinsu aka tashi an yi masa inkari cewa wannan abin da ya faɗa a wannan littafin ba zai taɓa zamowa gaskiya ba saboda yana neman ma kamar a wato wajen fahimtar wani suka ga kamar ya fifita matsayin waliyi kan matsayin annabi aka yi masa inkari abin da ya sabauta fitarsa daga garin littafin ma gaba ɗaya ya ɗauka ya jefa a wani kogi a wani a wani babban kogi sai Allah ya kaddara wata kifi kifi ya ɗaya littafin littafin ya daɗe a cikin wannan kifin sai daga baya kuma Allah ya nufin bayyana littafin aka yi izini ga wannan kifin ya tufo littafin aka ɗauka aka zama ana amfana da shi to sai ya ke tuni a shi ne farkon wanda ya fara nuni zuwa wannan matsayi wanda shi tsakanin wafatinsa da haihuwar shehu tijjani sai da aka samu shekara ɗari takwas da talatin bayan ya mutu kafin a haifi shehu tijjani to sannan daga ba kuma wayansu waliyan da yawa sun yi nuni ga wannan matsayin kamar su sai di ara ibn al-arabi ya yi nuni ga wannan matsayin har yake sa ran ko zai zamo Allah ya bashi eh ko Allah zai zai zamo ya bashi wannan matsayin to amma a ƙarshe dai dau da mutuwarsa aka tabbatar masa da cewa wannan matsayin ba nasa bane na wani waliyi ne aka yi masa mukashafa ya ga wanda za a ba wannan matsayin ya ce ya gan shi shi da shi abin numfa sun yi ido biyu da shi a alamul gaibi a fa to haka wa'yansu waliyan da yawa dai sun yi ƙoƙarin ina ma a ce wannan matsayin su za su samu amma dai ba su samu ba sai shi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi ne aka tabbatar masa da wannan matsayin to wato shi yasa ashe a watan safar ba kawai an haifi shehu tijjani ba ne radiyallahu ta'ala anhu a watan safar haka nan ma isassa matsayinsa wanda yake mafi ɗaukaka to shi ma dai a watan safar ɗin ne ehen isassa ga matsayinsa mafi ɗaukaka a watan safar ɗin ne wa safar shehu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi tafiya ila sahara zuwa sahara daga fas da kansa kuwa min ba adiza bayan wannan mirara a maimaice kafin ya wafati ya yi tafiye-tafiye zuwa saharar yakan je ya dawo yakan je har garin su garin haihuwarsa ainihin mar da kuma wasu wuraren dai a cikin sahara amma dai duk tafiyar da yake fas ita ce ya rike ta mazauni sai dai daga baya shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi niyyar cewa ya tashi daga fas ya koma baitul maqdis ko kasar shan da zama saboda abin da ya zo da ce daga cewa ita ce mafi yawan garuruwan Allah albarka cewa mafi yawan annabawa ma daga can ne kuma cewa ma'adima a can zai sauka a can zai zai bayyana a can ne annabi Isa zai sauka da sauran dai abin da aka faɗa cewa nan ne mazaunin manyan waliyyi sai su gane Allah ta'ala ne niyyar ya tafi zuwa Sham ya koma can da zama ya haɗa kaya ya haɗa kayansa gaba ɗaya sai waliyai na magar suka taru suka kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ba sa son a ce shehu tijjani ya tashi daga cikin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shehu tijjani ya haƙura ya zauna a nan sai har shehu tijjani daga ƙarshe ke cewa lau ma hukun lai ta'ala na da'autu ala auliya il magari in ba dan tsoron Allah ba da ne wa waliyan nan na magari da suka jawo zamana a nan bayan na niyyar tafiya da ne musu addu'a da sun ga addu'a da zan musu to kuma ya so su jani da ya zauna ya ci gaba da zama a fasɗin ya ƙarasa rayuwarsa a nan yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da cewa ya zauna to a nan din da ya zauna to wato sannan zukatan sahabbansa suka munna kware-kware domin da da yace zai tafi shan din muta- sahabbansa na fas da na kasashen da suke daura da nan da hankalin su ya tashi sun rasa yadda za su to a ran shehun mu al'ali maɗaukaki a fifiko wanda yake maɗaukaki ne a fifiko da daraja hawa baha an kahala hawa baha an kahala wa'annan haruffa ramzi ne ga rayuwar shehu tijjani a nan wato ha'i takwas ga wawi shida in za ka haɗa ya zama nau kenan sha hudu ga alif sha biyar ga ba ga ha'i ga alif takwas in an haɗa nau kenan ishirin da uku ga ahun kafi ishirin arba'in da uku ga wannan alhamza ɗaya arba'in da hudu ga wato ga kuma ha babba biyar wato arba'in wato waccan ya a goma take ya zamo hamsin da biyar hamsin da biyar wato hawa wato ha'in takwas wawun a shida sha hudu gaya ya zama ishirin da hudu kenan gaba a biyu ga ha'i a biyar ga alifi daya ga daya alifin alhamza ya zama tara kenan eh ya zama tara kenan in an hada ga ishirin da hudu ga tara talatin da uku kenan talatin da uku kenan ga kafi wato ya zama a hamsin kenan ko da uku to ga ha babba ya zamo hamsin da nawa kenan hamsin da takwas to wancan alifin na hawa mu lissafa shi a ɗaya mu mu rage tara kenan a lissafin ya zamo nawa kenan eh ya zamo arba'in da tara ko ga lami talatin saba'in da tara ga alifi kuma ka halal ya zamo tamanin kenan ko wancan alifin na hawa ɗaya daya a ɗaya yake wato shekara tamanin shan tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya rayu a duniya to lokacin da shehin mu wanda yake na abokin ɗaukaka ya wa fati ya koma ga Allah matan imamul arifin rabbani in aka lissafa wa'annan sai a ga shekarar wafatin shehu nini arba'in ga alif arba'in da ɗaya ga ta ɗari hudu ɗari hudu da arba'in da ɗaya ga alif ɗari hudu da arba'in da biyu ɗari hudu da arba'in da biyu ga lamalif talatin da ɗaya ɗari biyu da saba'in da uku ɗari biyu da saba'in da uku ga nini arba'in ɗari biyu ɗari uku da goma sha uku ga kuma alifi ɗari uku da sha hudu ga nini wata dai arba'in an haɗa ɗari uku da da ne kenan ɗari uku da hamsin ɗayan da hudu ɗari uku da hamsin da hudu ga alif ɗari uku da hamsin da biyar ga lami ɗari uku da tamanin da biyar ga kuma ra ɗari biyu ɗari biyar kenan da tamanin da biyar to to ashe imamul arifu ko al'arifu wato nini arba'in alif ɗaya ya zama arba'in da ɗaya ga ta ɗari hudu ɗari hudu da arba'in da ɗaya ga alif ɗari hudu da arba'in da biyu ga lamanif talatin da ɗaya ɗari ɗari hudu da da saba'in da da a san ai mata ɗari ɗari hudu da arba'in da ɗaya ga alifi ɗari hudu da arba'in da biyu ga talatin da ɗaya ɗari hudu da saba'in da uku ɗari hudu da saba'in da uku mata li'i ga nini ga wani alifi ga nini tas'i'an tamanin da ɗaya tamanin da ɗaya in an haɗa da ɗari biyu da saba'in ɗari hudu da saba'in da hudu ga ga ga tamanin da da ɗaya ya ya ya zama ne kenan ɗari biyar to da da a da hamsin da hamsin da da biyar ko ɗari biyar da hamsin da biyar matal imamu kenan ga alif ga lam ga aini ɗari da biyu da wani- a- aini saba'in lami talatin ga alif biyu Eh, ya zama ɗari da biyu kenan yan haɗa ɗari shida kenan da hamsin da bakwai ko irin ɗari shida da hamsin da bakwai ga eh, ga lura ɗari biyu ɗari takwas da hamsin da bakwai ga fa tamanin ɗari tara da talatin da bakwai ko ɗari tara da talatin da bakwai ga alif ah, ɗari tara da arba'in kenan ko da bakwai ko da ar- da takwas kenan ko eh, ga kuma nan talatin ɗari tara da nan kenan da saba'in da takwas ko ɗari tara da saba'in da takwas kenan to ga ra ɗari eh, ga kuma ra ɗari biyu dubu da ɗari ɗaya da saba'in da nawa to ga ga ba biyu ya zama nawa kenan da tamanin kenan to ga nuni tamanin hamsin in an haɗa nawa kenan dubu eh, dubu da ɗari biyu da talatin kenan ko to shekarar da yawa fati kenan a can ba mun ƙara koma saboda wannan yar ta ƙarshe ta a matsayin goma take Eh, mai dubu da mai san da talatin san da yawa fati dubu da mai san da talatin san da shan tijani yawa fati wato shekara ɗari biyu ba nawa kenan ɗari biyu ba uku kenan ko ɗari biyu ba uku kenan duk da mai su da talatin da ɗauka dubu da ɗari hudu da ishirin da bakwai ko ya zama dubu ba uku kenan ɗari da tasirin da kenan yau ɗari da tasirin da bakwai to alwafatin nan da shekara biyu ibrahim ya riga shi wasu masa nan ko zai yi wafati dubu da mai san da talatin da biyu ya kashe shekara a ko a takwas to wanda ne shi shau tijanin dubu da ɗari ɗaya da hamsin dubu da ɗari da hamsin shi ko shau usman in wace shi dubu da ɗari ɗaya da sittin ɗari ɗaya da sittin da takwas aka haife shi shi yasa shi shau tijani shekara tamanin ne a duniya to shau usman ko ya yi shekara sittin da sittin ɗaya a duniya mai duniya yake cewa ya ya ga wani kullu shehu Tijjani wata addu'a wata bukata da Allah ya cewa yana nema da Allah ya kaya shi a duniya shekara tamanin irin cewa yana neman a bashi shekara tamanin ya ce la'alla asirin haka saboda abin da ya zo a fashin hadisai cewa duk bawan Allah da yake an raya shi ya zama ya rayu a cikin ibada har ya kai shekara tamanin to idan ya idan a wannan daga ya ubangiji zai ce da mala'iku gaba daya da masu ayyuka masu rubutun aiki kyakkyawa da masu rubutun aiki mummuna duk ku je ku huta eh ku je ku huta ku masu rubutun aiki kyakkyawa ku ci gaba kawai da rubutun duk abin da ku san yana yin kyakkyawa ba ka ku saurara sai yayi ko bai ba ku ci gaba da rubutawa ko ko masu rubutun aiki mummuna to kun tashi daga aiki eh ba wani aiki da za ku sake rubutawa a kansa eh ko ko masu rubutun aiki kyakkyawa ku je ku ta rubutawa kar ku tsaya sauraron wai sai yayi eh wanda duk ya kai shekara tamanin a cikin bin Allah to haka aka ce ake faɗa wa mala'iku cewa masu rubutun mummunan aiki su tashi masu rubutun kyakkyawan aiki su je kawai su ci gaba da rubutawa ba sauraro to Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya bari daga ‘ya'ya bayansa don jin kai don tausaya wa bayi ya bar ‘ya'ya biyu maza waɗanda suke dukkaninsu zanguna ne ga masu gangarawa guri ne da za a gangara a samu sanin Allah wayannan 'ya'yan guda biyu na shehu tijjani shine sai ji muhammadul kabir babban ɗansa da kuma ƙaninsa sai ji muhammadul habib to shi sai ji muhammadul habib ya kabir bai daɗe ba bayan wafatin shehu ya yi wafati shi ko sai dai muhammadu habib shi ya yi tsawon rai ya rayu fiye da shekara talatin bayan shehu to kowanne a cikin su kamar tauraro ne wanda yake ne yawan haske kowanne a cikin su eh ya bayyana matukar bayyana ya ɗaukaka matukar ɗaukaka ya ɗaukaka matukar ɗaukaka ya fifici duk wani mafifici a wajen sanin sha na haƙiƙa, a wajen sani na haƙiƙa. rihani ka gansu su biyun kamar da wakai ne biyu a fagen gudu a fagen tsere lissafi ga tsere a fagen tsere hijiriyani da sai gudana tilmiyar mari a fagen tsere fagen sukuwa kowanne a cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince masa sanin Allah kowanne a cikinsu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince masa sanin Allah da ubangiji gare shi fayalaha sufa ya mamakin wannan sufa babba a ce manzon Allah ya lamince ma wani abu babban abin nema ga wanda ce masana hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince alheri mai yawa gare su wanda duk ya je wajen su ko ya nufe su bai taba taɗewa ba ba inda za a iya taɗe sai kansa ne wannan waken ya daɗe wajen saidi Muhammad al-Hadith sai da ya zama abokinsa kwarai almajirinsa kwarai abokinsa kuma dan an ce ma wato shi saidi Muhammad al-Hadith shi ya umarce shi da ya wannan littafin sai da imamu da najeriya ɗan shan shi ya umarce shi da ya wannan littafin to da alhamdulillah sun karɓa daga ba sai sai da imamu da najeriya ɗin ya ji aka ya bar zuriya ba bai bar zuriya ba duk zuriya shan tijani daga wajen sayyidi muhammad al-habib ne zuriya shan tijani gaba daya daga sayyidi muhammad al-habib ne to
ولكما بنين خير أجمع الجمع نعم خير جمع ما خاب من أشاء ما وأما وكل من أدرك من ذريتي وغدا مقاما ثانيا كبنيتي على يد الرسول سيد العرب حجبا جذبا إلى شرق يرى ولا تغفل وما لانتشاء القيود فرد له في كورة في كورة العالم بالنسبة بالنسبة له ومن زمان أحمد المختار لهم بناء بهذا الدار بناهم بهذه الجهة لهم بناء بهذا الدار خادمهم تسبح البحار له وما فيها كذا الأشجار نعم ويدخل الجنة من حيث التقى لأجل خدمة لأجل خدمة بني المنتقى ما في ألف ألف م- مرعاة ورجل مرأة ورجل مرعاة ورجل يشفق من بني أبيه بلوي وكم لهذا الشيخ من كرى
وكل هذا شغل
نعم ولهما بنينا
خير الجمع خيرا جما وقال صلى الله عليه وسلم يا أنشي أهل من يوم da ɗayan shehu tijjani ɗinnan guda biyu da zai yi mamman da kabir da kuma kallon sa kai yi kuma da kabir نعم to za a kula da kuma ya amince musu alheru masu yawa نعم ما خاب من أتاهما wanda in ya je wajen su amma in bai su نعم ma ba da za a iya tashi wanda in ya je wajen su ko ya nufe su ba da za a iya tashi
نعم وكل من أدرك من ذريته domin يؤتى مقاما gudunman kadaraka dukkan wanda ya isa balaga min zuriyati duk wanda ya isa balaga daga zuriyar shehu tijjani Allah ta'ala an يؤتى zo مقاما za a ba su matsayi ثانيا maɗaukaki بنيته kamar yadda yake gudu نعم kamu ya ce ne ko kamu ya ce kamu ya ce kamar yadda yake nema kamar yadda yake nema نعم على يد الرسول سيد العرب duka hannunku manzo shugaban larabawa da mai gaye gaba ɗaya نعم جذبا ta fuskar dabba a sai ya yi wani aiki ba إلى شرط ba da wani darasi ba يرى ولا سبب da za a gani ba za a ba ba da wani darasi ba نعم وما الانفتاح الكنوزي abin da iya tabbata a muhammada وعلى ko da kokarin kwayar komariya bai tabbata ba ga mafashi hukumomi mafashi hukumomi sunan waɗansu ne daga waliyai wanda su matsayin su ko ne ka kasa yake da kudiri to amma ko wasu abin da su suka sani ko suke tare da shi wanda shi sannan kudurin kansa bai da wannan eh matsayin su ne kai matsayin kudiri ba amma kuma tare da haka suna da wani abu na su wanda yake fanshe su wanda shi kansa kudiri wannan abin bai same shi ba bai same shi ba to su waɗannan bukatun kudurin ba su da koda kwayar daidai نعم في كورة a العالم cikin cewar alami halittar nan نعم، بالنسبة له dan aka dangana da abin da shi yi wanda yake ya isa balaga a yanzu ya so shi ja ne ta sa abin da za a ba shi ko wanda gaba ɗaya abin da aka samu abin da aka ba su bai wuce kamar kwaye komayya ka kwatanta ta da duniyar nan gaba ɗaya yadda ta yau.
ومن ضمن أحمد المختاري نعم لهم الجناب ملك هذا الشارع Jinabu samu wadata gare su da azin jari هذا a الشارع wannan gida na duniya ya zama ne a wajen mutane yana da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin za ya lamunce musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce wa duniya shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu cewa a nan duniya za su zamo a cikin wadata a cikin rukun asiri ba wani a cikin su da zai zamo ya rayu rayuwar kakazan cewa خادمهم wanda ya sa yi musu hidima تقدم البحار ko kuna gaba ɗaya suna yin tafiliti da saboda shi tafiliti da kogunan suke da abin da ke cikin kogunan da shi ake rubuta wa ɗaya وما فيها كذا amma الفواكه iya da kuma abin da ke cikin kogunan نعم كذا الأشجار haka nan bishiyoyi duk suna yin tafiliti da abin da suka faɗa kuma